ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم yau sha biyar ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na ɗari da sittin da shida a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab idan yan uwa za su iya tunawa mun gangara can wajen ƙarshe wajen gazawat bayani akan yaƙuƙukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a idan littafi irin littafi na ne za a tashi a shafi na 240 in shafi ne idan fasali ne kuma faslun fi ghazwati tabuk fasali da ke magana akan yakin tabuka to abu na farko yakin tabuka yana daga cikin yakukukan da suka shahara a musulunci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin tabuka yana daga cikin yakukukan da annabi ya je a cikin matsi da tsanani da yunwa da talauci da wahala to amma yakin tabuka ba a yi ba in na ce ba a yi ba ina nufin ba a gwabza ba tsakanin a'da'ullah da auliya'ullah makiya Allah da waliyan Allah an dai je amma ba a yi yakin ba za ku ji labarin me ya faru bayanai da masu bayanai suke yi da sharhi da masu sharhi suke ta yi akan yakin tabuka an yi kaza an yi kaza ana bayanin jarumtakar wane ai a lokacin wane ma ya yi kaza ya aikata kaza duk bai inganta ba don ku ba a ma yakin ba ina fatan yan uwa sun fahimta za mu ji abin da ya tabbata a sunna a abin da annabi ya yi da abin da sahabbai suka yi sai ko mu rike shi a matsayin ilimi malam ya ce walamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata wa dakhalat sanatu 90 ba'atha almusaddiqina ya'khuduna as-sadaqati min al-arab fa ba'atha uyaynata ila bani tamim wa ba'atha عدي بن حاتم إلى طي طيء وبني أسد وبأس مالك ابن نويرة على صدقة بني حنظلة وفرق صدقة بني سعد على رجلين وبأس الزبرقان ابن بدر على ناحية وقيس ابن عاصم على ناحية وبأس العلاء ابن الحضرمي على البحرين وبأس عليا إلى نجران um, a lokacin da musulunci yake da ƙarfi kuma mutane suke bin shari'ar Allah suka yadda su ba da hakkin Allah a kansu na zakka to annabi yana turawa a bi garurruka wajen masu wadata attajirai a karɓi zakka wannan aikin gwamnatin musulunci ne ta rinka aikawa a karɓo mata zakka kacce ce za ta zauna sai an kawo me yasa ake tura a karɓo saboda halin ɗan adam ɗabi'ar mutum in ba a je aka ce ba ni ba ko da lokacin bayarwan ya yi shaidan yakan iya yaudare shi ya hana shi ya bayar sai aka ce a rinka zuwa a je a karɓo kuma ko yanzu gashi ana da hukumar zakka a wasu jihohi hukumar zakka a suna amma hukumomin zakkan ba sa yin abin da ya kamata su yi ko kuma gwamnati bata ba su terms and reference da ya kamata su yi irin ofis ɗinsu ga abin da ya kamata su yi ba a yi list ɗin attajirai masu kuɗi a rinka bin su musamman mutane wasu sun fi yin zakka da ramadan ko dab da ramadan ma'aikatar ta yi wani aiki ta yi wani tsari na musamman musamman local government local government a a zonin ɓangarori na garuruka da masu ba da zakka ta abinci da masu ba da zakkar shanu da masu ba da zakkar awaki da tumaki da masu ba da zakkar kuɗi da masu ba da zakkar kaza duk a bayar sai a shigo da shi sai a rarraba a rage talauci a cikin mutane idan kana so ka gane wannan al'umman ba ta aiki da shari'a to kawai ka yi maganar zakar nan yanzu ka taɓa ganin zakar saniya ka taɓa ganin wani ya cire zakar tumaki an kawo ka taɓa jin cewa wani wanda yake ƙauye ya mallaki kaza baka san cewa alhajin ka kai na birninka yakan je ya sai raƙuma a Nijar a Mali a kaza ana kiwata masa yana cinikin su ba ku sani ba ko dan bai da raƙuma a nan Kano ko bai da raƙuma a nan yana da raƙuma a can garuruka yawanci masu dabbobi ba sa bada zakka yawanci masu dabbobi ba sa bada zakka amma mutanen ƙauye wasu suna ba da zakkan amfanin gona amma a tsarin gargajiya suna bayarwa amma a tsari na gargajiya ba tare da tuntuban malamai ba zakkar amfanin gona idan ka noma duk abin da ka noma abin da aka ce a istire mai zakka idan ya kai kwano 300 ne yake farawa kwano 300 duk buhu daya yana daukan kwano arba'in. so sai ka buga arba'in sau nawa ne zai baka kwano ɗari uku to duk wanda ya noma masara dawa gero maiwa shinkafa alkama duka dai waɗannan abubuwan duk wanda ya noma ya kai wannan adadi idan noman damana ne ruwan sama ya bugi amfanin to zai kasa shi kashi goma ne sai ya ciri kashi ɗaya sai ya bayar ya cire aikin Allah shine zakka shi zakan amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadihi ne ana ba da zakarsa ranar da aka girbe ba sai ya shekara ba ba sai an je an kawai ranar da aka girbe sai mutum ya kiyarsa idan idan idan ya tabbatar amfanin gonarsa masararsa ta kai kwano 300 ko tafi to tun daga balle masarar buhunan da ake tarawa buhu buhu na totuwar masaran ba a murje ta ba to zai hada ya ga buhu ɗari ne ko buhu kaza ne duka kawai gaba ɗaya sai hada ya raba kashi goma ya cire kashi ɗaya idan mai dawa ne sai ya duba dami nawa ya samu idan ya yi kiyasin ya fi kwano ɗari uku ko ya kai kwano ɗari uku to sai ya cire kashi ɗaya ya hada amfanin duka ya kasa shi kashi goma kashi goma sai ya cire kashi ɗaya sai ya ba wa Allah ya ba wa talakawa ya ba wa mabukata haka yake a shinkafa alkama duk abin da ake zarka to sai dai Allah shawaƙi gashi nan dai abinci kan adawa nau ana kawowa tirela tirela har kasar waje ake fitarwa amma ana cire zakar ba a cirewa Allahu alam magana kuɗi kuma da mun ba sai na gaya muku ba da ana cire zakkan da kun amsa kun ce ana bayarwa ana bayarwa zaka ga mutumi attajiri mai hali yana da kuɗi fiye da yadda kake tsammani amma ba za ka iya rantsuwa da Allah yana cire zakka ba kuma ya kamata idan yana cire zakka talaka wanda suke gefansa su ya kamata su ba da shaida yana cire zakkan ko ba bayarwa to yan unguwarsu ma ba za su iya cewa yana cirewa ba to in ma mai kokarin ya cire in ya buga ya buga to sai ya rinka ba da zakkar a wulakance kaga mutum ya kira wani ya bashi 2000 dubu biyu ko ya bashi zakka a wannan zamanin zamanin da dubu goma ta zama dubu ɗari zamanin da yau abin da kake sayansa dubu ɗari ya koma naira miliyan ɗaya akwai hankali a ciki ka ba mutum dubu goma ma ko dubu ashirin zakka to ko dubu hamsin ka ɗauka ka ba mutum a wannan zamanin ka yi wani abin kirki ne me za ta masa dubu hamsin ɗin ba lalle ta sai mai buhun masara ɗaya ba to wannan tsarin da kuka ji wa ba'asa wa ba'asa shi kan annabi ya fi ƙarfin mutanensa a lokacinsa kuma imani ya sa sun yadda duk ya ta aikawa a je a kawo shugaban ƙasa mai cikakken mulki da aiki kenan alaihi salatu wassalam lokacin da manzon Allah ya zo Madina sanata 90 shekara ta nawa ta tara sai ku rike lissafin a wa dakhalat afwan annabi ya zo Madina wa dakhalat sanatu 90 shekara ta tara ta shigo a lissafi yana Madina shekara ta tara to ya aika masu karban zakka cikin mutanen ƙauye ya aika uyainata zuwa bani tamim da yake nan adi bin hatim zuwa tayyi'in da bani asad waɗannan su adi ne zai karɓi zakkarsu kawai da sun je cewa za su yi kuba da hakkin Allah yana zaune za a tattaro hakkin Allah a lodo a kawo baitul mali annabi ya rarraba sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mabukata malik ibn nuwaira shi kuma an tura shi bani hanzala zakar bani asad bani sa'ad gaba daya zakar kabilar bani sa'ad gaba daya an raba ta ne ga mutane guda biyu ka duba kabila guda zakkar ta aka raba wa mutane biyu kawai az-zabrqan ibn badr shi ma an tura shi wata nahiya wani bangare qais ibn asim ala nahiya shi ma an tura shi wani bangare al-ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami an tura shi bahrain aliyu ibn abi talib shi kuma an tura shi najran dukkan waɗannan kowa zai tafi ya je ya karɓo hakkin Allah a kawo a yi wa musulunci aiki a taimaki addinin Allah duk mabukatan suke zuwa gurin manzan Allah neman taimako a raba musu a basu duk wani abu da ya shafi addinin musulunci daula islamiyya da wannan kuɗi za yau da'awarka yau sunnarka yau ƙungiyarka yau karantarwanka da kake yi a ina kake da hanyar samun kuɗi da za ka riƙe da'awar babu shi yasa da an fara rabe rabe rabe rabe sai ga abun ya tsaya ba kuɗi al'amura kuma dole sai da kuɗi yanzu nan masallacin bago ya canja ma kuɗi ne aka saka kaga kafet. kaga sabon mumbari kaga menene kudi bai zai yi ba sai da kudi yan uwa idan masu kudi suka rike kudin su to sun cutar da kansu sun cutar da da'awa kirista dai bai zai baka kudi ba gwamnati kuma ba za ta baka kudi ba to wa zai ba mu kudi mu ya mu da muke tare za mu tara mu taimaki addini da attajiran mu cikin mu da masu rufin asiri a cikin mu wannan tarbiyya ta rowa ta kin ba wa addini taimako ba abin da zai jawo mana illa kaskanci da wulakanci za ku ga ba mu da ƙarfi don duk al'ummar da ba ta da tattalin arziki to ba ta dafawa kuna ganin marayu a unguwarku za su yi ta mutuwa cikin maraici da wulakanci ku ga 'ya'yan marayu suna ta bol suna ta gudu a titi suna tsalle-tsalle ba makarantar boko ba ta addini ku ga yara 'yan mata suna bin gida-gida suna neman wankin kuɗi yara yarinya mace budurwa a kano za ta zo bakin titi tana rike da omo tana goge gilas ɗin motan alhaji da ƙirjinta da budurcinta idan ka bincika wallahi ubanta ne ya mutu uwarta ta auri wani ya ce ba zai iya rike ta ba ko kuma ba su da dangi ba su da kowa ko auren uwarta ne ya mutu aka koro su kuma uban ma ya kori yayan ba mu da kishi ba mu da damuwa muna ganin kaskanci a cikinmu muna ganin tozarci muna ganin wulakanci bara da roƙo ya yi mana yawa saboda ba a raya ruhin zakka ba da ana karɓan zakka ana bin talakawa unguwa-unguwa kowace unguwa ana lura da wannan tsarin ana ragewa to za a rage wani wulakanci da tsorata ‘yan mata su girma su kai munzalin aure babu gadan da za a kai su aure yarinya ta ce ita marainiya ce ta samu mai nema amma ko cokali babu da za a kai ta gidan miji ina ubanki ya mutu ina danginki babu ina attajiran unguwarku ko garinku ba wanda zai taimaka mata irin wannan bayanai da nake yi wanda yake cikin abin ya fi ganewa kuma duk ina gaya mana wannan ne don mu sani wallahi tallahi hakki ne akan mu muraya wannan addini ta hanyar taimakon gajiyayyu a cikin mu ba magana ita jan aya da hadisi ana ta fassara bane akwai aiki akwai janibin aiki jama'a karatu karatu ba aiki ba motsi ana ta aya ana ta hadisi ana ta bayanin ilimi ana ta warware matsaloli na karatu fasaha tana bayyana da ƙwarewa amma talakawan cikinmu suna mutuwa da yunwa har yanzu da saura ba mu ci nasara ba a cikin tafiyar tamu ya kamata ƙwarewar mu ta bayyana akan ya za mu tara kuɗi da za mu taimaki gajiyayyu a cikin kowane talaka yau a ƙasar nan yana murna idan watan ramadana ya zo saboda ɗan sadaka da ake bayarwa amma ana gama watan ramadana wallahi tallahi wani baya sadaka mai ƙoƙarin sadakar wallahi baya yin sadaka sai kuma watan ramadana shi bai san falalar ya bada shinkafa ba sai da ramadana saboda an ce masa ana ninka lada bai san falalar ya bada kaza ba sai da ramadana wani kuma bai zai bayar ba sai dai ninki mai kuɗin ya tafi umara ita bugo waya ai mun je umra amma kar ka manta ya tafi umra talakawan layin unguwarsa suna kwana geron da za su dama kunu su buɗe baki ba su da shi na rantse muku da Allah mutum ɗaya zai iya tafiya umra ya zuba miliyan hamsin ya kashe ta miliyan hamsin zai murƙushe ta kuma dukkanta gaba ɗaya ba za ta wuce kilo arba'in da biyar ɗin da zai auno ba gaba ɗaya ya kashe ta miliyan hamsin ɗin na akar makallawa in baka sani ba wannan shine kuɗin hotel ɗin attajiranmu daga yau ɗin nan in ka tura miliyan hamsin tsakanin makka da madina hotel ɗin da zaka kama a azumi na rantse da Allah sai ya cinye miliyan hamsin ɗin nan tas kuma duk ba kusan ana yi ba sai mutum ya dunkule sai ya tura tun yanzu sai ya bukin a kama masa hotel da ɗaki da bidiyo a turo a ce wannan ɗakin ka ne ramadan ta baɗi naka ne wannan amma ya tura musu wani miliyan hamsin ɗin nan kuma zai zo a masallacinsu ana ta fifita babu mai a inji galan ɗaya da za a tayar babu wai shi wai Allah yake nufi da wannan a yayin da mutanen suke mutuwa ana jefa musu kullum koko a hanya muraya zakka masu halin su rinka cirewa su bayar wanda suka yi noma su rinka cirewa su bayar me amfanin zakka shine poverty elevation ne ai kawar da talauci rage radadin talauci a cikin al'umma wannan shine zai taimaka Allah ya mana afuwa to kun ji yanda annabi ya tura wannan ko to bari ku ji sai ce wa fiha kanat ghazwatu tabuk a wannan shekara ta tara din yanzu mun gane a shekara ta tara annabi ya sa aka yi aka yi Allah ya sa aka yi yakin tabuka shekara ta tara bayan annabi ya hijira zuwa makka daga makka zuwa madina wa kanat fi rajab a watan rajab ne fi zamani usratin minan nas lokacin mutane suna cikin kunci al usra ba da maka da yazigu qulubu fariqin minhum suna cikin matsi talauci rana gaba abinci kuma annabi ya ce a fita yaki ya za a yi tunda Allah ya ce ga fari wa jadbin min albiladi hina tabati simar a lokacin 'ya'yan itace sun dan nuna a daji to da su aka ta dan amfani ana cira wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama qalla ma yakhruju fi ghazwatin illa kanna anha wanzu Allah sallallahu kadan ne zai fita zuwa wani yaki face sai yayi alkunya yayi kanna abinda ake nufi kanna ya badda bami shine kanna anha yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yaki bici to kanna anha to sai in yazo fita sai aga ya tafi ta wudin duk abokanan gaba hankalin su zai ina ce bari mu bi shi ta can ashe in ya fita ya badda idan mutane ya bata to sai kuma ai kwana a juyo a tafi to malam yana tafe da mutane ne masu lafiyayyun kafofi ba mai yawo da sanda ni da kai magi ya kashe mana kafa da suga da maiko ko ba ka bane da tumbi rabe rabe ba motsa jiki kafafuwan mu duk a mace suke su ko lafiyayyu ne dan an ce za a yi wani tafiyan kafa ko wani abu babu damuwa da haka sai a tafi to amma illa min ghazwati tabuk sai dai yakin tabuka libodi safar wa shiddati zaman akwai nisan tafiya ga tsananin da ake ciki a wannan zamani faƙala za ta yawon liljad bin qais to sai mala ya kawo magana wata rana manzan Allah ya kira wani da ake ce da shi jaddu bin qais hallaka fi jiladi bani al-asfar abinda ake nufi mutanen rumawa suna da mata za ka je ka je ka samo mana a cikin matan rumawa ribatattun yaƙi shi wannan mutumin sai ya ce ya rasulallah awa ta'azanu li wala taftinni kai min izini kakka fitine ni me yasa yace ai masa izini ai masa izini ba zai je ba karka fitine ni karka jefa ni cikin fitina wai annabi yake gaya wannan subhanallah fama min rajulin ashaddu ajaban bin nisa'i minni yace babu wani mutum da yake da tsananin san mata irina in ji shi a kai shi wajen mata kyawawa a zai fada cikin fitina haka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni aksha in ra'aytu nisa'ahum Allah asbira yace ni ina jin tsoron in naga matan su bazan iya hakuri ba yana nufin zai iya yin barna wal yazu billah yana faɗin wannan magana kazantacciya marar daɗi fa arada anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rabu da shi wa qala qad azintu laka yace na ma izini shikenan ba sai ka je ba subhanallah to sai Allah ya saukar da wannan ayoyi na cikin suratul tauba akan shi wa minhum man yaqulu zalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin akan wannan jaddumin qais ayan nan ta sauka Allah ya bayani yace daga cikin munafikai kun san a cikin suratul tauba akwai wa minhum wa minhum ko to me yasa duk in ka wa minhum wa minhum nan majority duk munafikai ake ne daga cikin su daga cikin su daga cikin su Allah sai ta bayani daga cikinsu bai kira suna ba to wannan jaddubin qais yana daga cikin waɗanda Allah ya yi bayani a kansu a cikin suratul tauba akwai wanda za su ce maka kai musu izini kar ka fitine su irin abin da ya faɗa eh zalli wala taftinni Allah ce gaya masa ala fil fitnati saqatu fil fitnati saqatu ai a cikin fitinar suka faɗa ai kin zuwa yakin ai kin zuwa inda annabi ya ce je din nan ne cikin fitina ya fada kuma a gaya masa dan jahannama ne wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kuma lalle jahannama mai kewayewa ce ga kafirai ma'ana yan wuta ne su wa qala qaumun minal munafiqina ba'dhum li ba'd wasu mutane cikin munafikai sai suke zantawa a tsakanin su la tanfiru fil har wannan yakin yaya muhammadu zai zo gayyato mana yaki a cikin tsananin zafin rana mu ba za mu fita ba ku gaya masa rafin ranar nan ya za a yi da mu yaƙi la tanfiru fil har suna bi suna kamfen wa ƴan uwansu munafukai cewa kar ku fita zafin rana ne kar ku fita annabi yana jama'a a fito yaƙi so kuma suna cewa la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita a cikin zafin rana Allah ya saukar da wa qalu la tanfiru fil har suna cewa kada ku fita a cikin zafin rana daga cikinsu akwai masu cewa kar ku fita cikin zafin rana Allah ya ce ƙullaru jahannama ashaddu harra gaya musu ai wutar jahannama ai ita tafi tsananin zafi ba dai gudun zafi suke yi ba ba sun ƙi su tafi yakin tabuka saboda zafin rana ba to akwai wutar jahannama in zafi kake gudu na nan duniya to ana maka albishir da wutan jahannama da ta ninka ta ninka ta ninka zafin duniya wanda za a yi maka sallama da ita tun a kabarinka da haka yin an ce aikin addini har ka ce ai akwai kaza akwai kaza akwai kaza bala'in da Allah ya tanadar wa masu gujewa addini na wutar jahannama wallahi wanda ka sha wahalar yanzu ka huta da wancan masifar Allah ke to wannan wa qalu la tanfiru fil har shi ma dai akan munafukai ne cikin suratul tauba ne aya ta 81 fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jihad annabi kawai ya rabu da su yace jihadi jihadi a fita jihadi ina za a tafi tabuka wa hadda ahli al-ghina ala an-nafaqa annabi ya zabura shine hadda ya zaburar da masu wadata akan ciyarwa jama'a ku lura ashe hatta a lokacin annabi din dole ana neman taimakon masu wadata ba yanda za a yi mai wadata ya kaurace wa addini ba yanda za a yi masu hali su kaurace wa masallatai ba daidai bane masu hali su kaurace wa majalisan ilimi wurin karatarwa ba inda za a ce su taimaki addini in banda makaranta da masallaci ba to sai mutum in yana so ya muku tsiya sai ya ki zuwa makaranta ya ki zuwa masallaci da haka wallahi malam akwai mai kuɗin da sai shekaru bai bada taimako ba to wa zai ce taimakon in talaka ne ya ma isa gan shi ya zuba karnuka a kofar gidansa da masu gadi da bindigogi a kofar gidansa kai ka isa ka gan shi to waye zai ce taimaka idan ofis ɗinsa ne ba a zuwa a gan shi haka kawai to masallacin da za a yi wazi a ce a taimaki addini baya zuwa inda za a yi karatu ya ji tsoron Allah baya zuwa tashar da aka bude ana karatun in an kunna ce ake kashi kai mu Amerika da Ingila amma malam ai masifa ta isa to zaka ga malam in ka lura akwai wanda mai kuɗi ne amma ba wani taimakon da yake ka lura fa amma akwai masu kuɗin da zaka da su ake hidimar addini amma akwai wanda kwabansa baya takuwa haka zai mutu a banza ko hawan jini ya karshi ko ciwon suga ko ciwon kafa ko bugun zuciya ko heart attack ya faɗi ya mutu ya bar kuɗi na banza a ɗebi kuɗi bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai taimaki uwarsa ba bai taimaki ɗanwar uwarsa ba bai taimaki kowa ba ranar da ya mutu zai gane lalle ya yi rayuwa mummuna to annabi ya zaburar da masu hali su ciyar da haka masu halinmu idan aka zabura aka ce a taimaka ba wani bakon abu ba ne duk lokacin da aka ce a taimaka ku daina kallon wanda ya ce a taimaka din ba shi za a bawa ba Allah za a bawa addinin musulunci za a taimakawa har yanzu kasan nan har yanzu kasan nan ba daina neman taimakon za a gina masallaci ba wallahi malam kasashe da yawa malam na Afirka na kasashen musulmin nan wallahi sun wuce wannan ba za ka taba jin wai ana neman taimako za a gina masallaci ba sun wuce wannan to attajiri ɗaya zai ce a bashi list ɗin masallatai ɗari ɗari wallahi kar a nemi taimakon kowa ce in za a yi wani taimakon a je a bayar a wani ɓangare za ka gansu da zabga zabgan masallatai kyawawa masu kyau manya muku cikin matsatsun masallatai gidajenmu sun fi masallatanmu kyau halanka alhaji ya fi masallacin unguwarku da kake zuwa faɗi ba ka jin kunyar Allah halanka wallahi ya fi masallacin unguwarku da kake sallar jam'i ko ‘ya'yanka suke sallar jam'i gidanka ya fi islamiyyar da ‘ya'yanka suke karatu za ka iya sayan gidajen da suke gefen masallaci za ka iya sayan gidajen da suke gefen makaranta ka daɗa rushewa ka faɗaɗa don ka je wajen Allah ma alal aƙalli ka yi wani abu wani balarabe ya zo nan garin kano ya ce mun da ana kano kano da larabci yake faɗa kishi mun ji an ce attajirai ne masu hali masu kaza masu kaza da sauransu yace ya duk masallatan ku a matse yace masallatai a matse ai masallaci ana ɗiba ne iya ganin ka zabgege da da filin parking da da da bandakuna da wurin wasan yara da komai da komai ai wuri ake ɗiba iya ganin ka ai masallaci yace amma masallatan ku a matse yace bayan nan na ga yawanci mutanen garin nan duk a waje suke sallah ko ba ka bane in dai ka gana sallah a waje to akwai masallaci babu amma a gefen za ga wani zabgaggen gida na wani attajiri ya kewaye watakila daga shi sai matarsa shi kaɗai amma ga ɗakuna a banza ya rufe su a ƙofar gida kuma ana sallah tunanin malam bahaushe kenan yanda kuka yi wa Allah haka zai muku haka duk wanda ya samu hali a cikin mu ya tsaya wa musulunci aiki idan an zo ɗiban filin masallaci za a bayar ko za a gina a ɗiba iya ganinka mu daina tunaninmu na yau mu yi tunanin gobe jibi gata tattaba kunnenmu da za su babu a matsayi a takure masallacin juma'a malam sai ga sai an tattoshe hanyoyi an tsare wanda ana so masallacin juma'a a yi shi zai iya ɗaukan al'umma gurin gabaki ɗaya da motocinsu da komai da komai nasu wallahi malam gari guda ake ɗauka ya laita qaumi ya alamun Allah gyara halin mu muna tare da ni tayyib amin ya rabb wanda Allah ya fada ya kwadaita dai ce a ciyar a lokacin fa anfaqa usmanu 300 ba'ir bi uddatiha wa 1000 dinar sayyidina usman ya ce ya rasulullahi na bayar da raƙumi 300 kai raƙumi ba lokacin ba abu mai tsada a duniya irin raƙuma sai da ya lissafa ɗari ɗari ɗari ɗari guda uku ya ce duk a ɗora su ba wai fa idan an yi a dawo mai da kayan shi ba a'a ya ba wa Allah sannan da kayan duk abin da raƙumin yake bukata da abincinsa na ci da sha da dawowa da takwabin da za a haushi da sirjinsa da komai da komai ya miƙa su wa annabi bayan nan ya irgo kuɗi dinari dubu ya ba wa annabi ya ce gashi aje a yi aikin Allah a'a ashe hatta a lokacin manzon Allah ana kashe kuɗi ko ba ku gane ba a ce hatta a lokacin manzon Allah ana buƙatar taimakon addini ashe an cire kuɗi an ba da kuɗi to yaya yanzu mutane za su yi tsammanin ai da'awa ba kuɗi babu wannan tunanin ba tunani ne mai kyau ba gaskiya haka sayyidina Usman ya bayar Allah tabaraka ta'ala ya ba shi lada dama Usman mai kuɗi ne dan kasuwa ne kun san aikin sa kaya yake sayowa daga ƙasa zuwa ƙasa odar kaya yana number 3 din daga a wajen annabi daga Abubakar sai Umar sai Usman amma bai hana shi neman kuɗi ba Usman ya je ya yi odar kaya ya siyo ya sayar ya bayar da bai nema ba da zai bayar to amma mu yau saboda dakilewar kwakwalwa da toshewar basira aibu ne ana ganin malamin addini a ga yana neman kuɗi idan ma an gano yana neman kuɗi yana wata sana'a to abun a yada shi a duniya ne a faɗa aiwa ne yana neman kuɗi yana kaza yana kaza jahilai masu ƙarancin fahimta da ganewa sai su mai da wannan abun aibo idan ka ganshi a gidan mai kuɗi kuma ka zage shi ka ce ya ji roƙo in ya yi ƙaramar murya wa ɗan siyasa kuma ka ce shi ma dai ya wulakanta addini idan kuma ya fita ya je ya nemo kuɗi sai ka ce mai son duniya ne ashe wayo ne da shi kuɗi yake tarawa ai sun zama masu kuɗi to ya za yi ya kamata mu gyara tunaninmu duk wanda Allah ya hore masa babu alaka tsakanin malamin addini ne yana da wani karantarwa akan neman sana'arsa kuma wannan kuɗin za a iya haɗawa a nemi aljanna da su yanzu yanzu kuɗin da Usman yake da shi ya canja masa matsayin sa na sayyidina Usman kuma wallahi yau in aka nuna maka wani malamin ka aka ce yana zuwa kasar waje ya yi odar kaya kawo ka rinka gulma da shi kana suka kenan ai malam kai dai mutanen nan ai sun yi kuɗi ai mutanen nan Allah da ya sawaye ka ji su kawai kai dai ka ji ka dai ka kula abu Allah ya sauye to ya ake so yi alazi wai din iya Allah ya gyara halin mu haka ina kira ga samari matasa shabab wanda za su dauki da'awa nan gaba ku yi ilimi ku yi karatu ku yi ikhlasi kuma ku nemi kuɗi da gaske duk wanda ya samu wata hanya da zai samu rufin asirinsa da iyayensa da 'yan uwansa da almajiransa yayi Bukhari salaf ɗinka ne Imamul Bukhari yana neman ilimin hadisi da neman kuɗinsa in ya je gari sauka yake yi ya ce wani ɗan kasuwa ne ya fi shahara da wani kasuwanci ne ya fi tafiya a garin na a ce kaza ne riɗi ake saya ko gyaɗa ake saya ko kaza ce ga kuɗaɗe na dinari dubu kaza a bani masu amana in basu ku je ku yi kasuwanci a zo duk wata shida a mun lissafi a zo a buga mai lissafi da shi yake cin abinci yake ciyar da ɗalibansa sai imam bukhari imam bukhari sai da abubakar kar kai magana damun usman ma ya ko kusansa ma ya isa yayi akan kuɗi ka duba Allah da ikonsa da ya kawo annabi sai ya sa number one ɗinsa mai kuɗi abubakar duk sahabbai ba wanda ya kai abubakar kuɗi to yanzu akwai aibu dan an ce wani malamin addini yana neman kuɗi ko yana kwangila ko yana sana'a babu wani aibu a ciki da ya je ya mutu da yunwa fa da ya zo yana ta roƙon ku fa da ya zo yana muku ƙaramar murmiya ai wanda ya samu kuɗin ya taimake ku ya taimaki kansa ya taimaki da'awar ala aƙalli kai ma duka ɗan ji daɗi kaga malamin kai na cikin ni'ima kowa ya halatta ya nemi kuɗi amma banda malamin addini shi ba zai nema ba kuma rayuwa sai da kuɗi dole masara kuɗi gero kuɗi shinkafa kuɗi gidan haya kuɗi motar hawa kuɗi kuɗin mai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi komai kuɗi to waye zai bada kuɗin yanzu akwai laifi mutum ya dan samu qur'anin sa yana karantawa kuma yana neman sana'arsa akwai laifi ya za ku rinka rayuwa irin rayuwa ta marasa hankali mali hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq haka ba suke faɗa wannan wani irin annabi ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa ka ji ba kafirai da suke cewa ya za a annabi ya je kasuwa ya nemi kuɗi annabawan daɗin suna zuwa kasuwa kuma suna ci abinci yadda kowa yake ci laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira in dai annabin gaskiya ne mu ga mala'ika ma yana tare da shi suna wa'azi a tare to wannan gajeren tunani ne Allah ganar da mu Allah sa mu gane kuna tare da ni yawwa to haka aka tafi cikin wannan yaki manzo Allah ya ce a sabon Usman ya ce rikudi ya bayar ya bada zinarai kai annabi fa yayi addu'a wa sayyidina Usman wallahi da annabi Usman ya bada wani taimako ya ce ya Allah duk abin da Usman ya yi daga baya a rayuwarsa Allah kada ka taba shi ya ubangiji ka bar shi ba zai taba cutuwa ba ma darra Usman ma fa'ala ba da yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba Allah ya yafe masa mana ya zuba kuɗi ya bada taimako shi kan Abubakar da aka zo neman taimakon ma duka dukiya ya dauko gaba daya duka ya tattare ta ya bayar iya jarin karshe bayar aka ce mai kabar wa iyalin yace Allah da Annabi wallahi bayan ya bayar din kuma Allah ya miyar masa duk abin da ya bayar ya hana ya zama khalifa ya hana ya zama mai imani annabi ya ce duk duniya ba wanda kai abubakar imani lawuzina imanu abi bakrin da za a auna imanin sayyidina abubakar da imanin halittu gaba daya law ju'ila imanu abi bakr fi kiffa da za a dora imanin abubakar a tafin hannu imanin sauran halitta a tafin imani yace wallahi la raja'a imanu abi bakr yace wallahi imanin abubakar shi yafi na kowa kuma ya rawu ya fi kowa kudi a lokacin ashe mutum zai iya samun kuɗi kuma yana da imani ba wani aibu a ciki jahili wanda bai zuwa makaranta to dama mutane ne 'yan duniya da ba su da alaka da addini 'yan gurguzu ne 'yan duniya kuran an mai da maganganunsu su ne daidai kawai duk lokacin da al'umma ta waye gari tana karɓan zance da bayanai daga bakin kullum man habba wa dabba kowane tarkace kowane jik and jack kawai da ya faɗi magana an ɗauka aiki da ita to an halaka an taɓe Allah ganar da mu sun ba da kuɗi ko ba su bayar ba sun bayar waje albaka'una wahum saba'a to sai kuma ga wasu bayin Allah masu kuka su kuma suna so su ba da gudunmuwar su malam za a tafi yakin tabuka babu kuɗi ba su da shi na gaya muku a cikin talauci da matsi aka yi abu usman da ya cire raƙumi ɗari uku ya bayar dama malam shi fa jihadin da ake tafiya fa da karo-karo ne da taimakon juna haka ake da'awar tun da abubakar sayyidina usman ya bada wannan kuɗi ya bada wannan raƙuma ya zaburi masu imanin cikinsu amma talakawa malam sai ga sun zo suna ta kuka mutum bakwai suna so su bayar ko suna so annabi ya taimake su a basu abin hawa su tafi ba hali za a je yakin amma ba abun hawa ga nisan tafiya ga talauci ga babu abinci a gidaje waɗannan mutane su ne salim ibn umair na ɗaya kenan salim ibn umair ya zo yana kuka bakka'una akwai alabata bin zaid alabata ibn zaid na biyu kenan akwai abu laila almazini shine na uku akwai amru bin anamata akwai salamat bin sakhr akwai na shida al-irbad ibn sariya ai an san al-irbad ibn sariya sai na bakwai a wata riwayar abdullahi bin mughaffal waɗannan su ne bakka'una as-sab'a wanda Allah ya ce wa ayinuhum tafidu min tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqu dinnan sun zo wa manzon Allah suna so su ciyar su bayar su taimaka kuma a ba su abin hawa su ma su je su yi yakin babu abin hawan babu abin da za su bayar da ma akwai talakawan malam yace yastahmiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala la ajidu ma ahmilukum alai suna nema annabi ya ba su dabbobin da za su hau su tafi yakin tabuka manzo Allah ce ba inda abin da zan baku la ilaha illallah Allah ne yace aje yakin tabuka an zo za a tafi talauci talauci talauci annabi yace ba ni da abin da zan dora ku ku yi hakuri ku koma gida la ajidu ma ahmilukum alai wala ajidu yace yace menene yawa sai Allah yace faqala la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun suratul tauba manzo Allah ce ba da abin da zan dora muku zan iya dora ku akai na dabbobi ku tafi tawallau suka juya baya wa ayunum idanuwan su tafidu min ad-dam' yana tsiyayar da hawaye hazanan suna cikin bakin ciki Allah ya ji duma yin fiko ba samu inda za su ciyar a tafi yaki ba malaka ji masu imani idan an ce a taimakawa addini idan ba su da hali kuka suke yi ni da kai kuma an ce a taimaka boyewa muke yi matsayawa muke yi muke mu bayar su kuma kuka suke ba su da abin da za su bayar saboda sun yi imani saboda sun yadda da taimakon addini za shiga aljanna su kan sun yadda ni da kai kuma muna shakka ne ina jin ba aminta ba kana so Allah ya baka kuɗi kana so a yi maka addu'a kana so in ka fita ka samu ka samu ka samu amma an ce a bawa Allah ba za ka iya bashi ba wallahi malam abun bakin ciki malam wani iyalinsa ba ya iya ciyar da su iyalinsa baya iya daukar nauyin su yana da dukiya amma akwai talauci a gidansa abin hawa babu sutura arziki babu ƴaƴan talakawa kayan su yafi kayan ƴaƴan shi idan aka gaya maka a matsayinsa na attajiri mai wadata abinda ake ci a gidansa wallahi hankalinka bai zai dauka ba matansa suna cikin uban bashi da talauci amma fa ga babban gida shi kansa in ka ganshi in ka dora shi a sikeli ba za ka iya sayansa da kuɗi ba amma sai biliyoyin kuɗi ne da shi in ya tashi odar kaya jiragen ruwa jiragen ruwa yake yiwa ba wai tirela ba fa amma Allah ya hana shi ya kashe kuma Allah ya hana shi ya taimaki addini haka zai ta bautar kuɗin ya gama bautar su ya gama tarawa dare ɗaya mutuwa ya kashe shi ya kama hanya ya tafi bai ci ba nasa bai ci ba wani bai ci ba sai dai magada su ci in ana baka labarin wani gadon fa ba a faɗa wala akwai gadon da ko faɗansa ba a yi saboda kuɗin sun yi yawa wala akwai gadon da sai a shekara goma ba a gama raba shi ba sun yi yawa in aka ce kadarorin alaji kawai za a raba sai an yi shekaru ba a gama rabawa ba za a yi tabaku ne abun ya yi yawa bacce maganan kudadensa na banki sai an gama raba na gida sannan a zo maganan bankunansa na kasashen waje sannan a zo maganan kudadensa da suke sif sif dinsa na Amerika na Ingila na kaza na kaza duk wannan akwai su ba a zo maganan motoci adadin motoci da yake da shi ba ba a zo maganan kamfanoni da yake da shi ba ba a zo maganan gonaki da yake da shi ba ba a zo maganan ba a zo maganan ba a zo shiyas shiyas na banki da yake da shi ba wani anan ne kake ganin sa kamar mai kuɗi kuɗin da yake da shi a ƙasar waje ya lalime ya ya dama abin da ya mallaka anan to duk ba damuwa bane Allah ya ƙara masa wadata da taimako amma ciwon shi ne baya iya taimakon masallacin unguwarsu baya iya taimakon marayun unguwarsu kai wallahi dangin uwarsa baya iya taimaka musu wallahi wallahi akwai attajirai a ƙasar nan masu kuɗi sun shahara amma yanzu nan ka taka ɗaya biyu za ka ji an ce wani ɗan uwan wani ne in ka gan shi wallahi yanda ka san wato wani almajiri haka yake yawo to me amfanin kuɗinka da 'yan uwanka ba su ji daɗi ba to shi kuɗi karka roƙi Allah ya baka kuɗi zai iya tara ma kuɗi ka kasa kashe kuɗin na rantse da Allah ko wanda riga baya iya saya da ya je ya daga yari wuu kai ina wal alji ya je wannan wani mai dan sauki sauki amma fa yana da kuɗi a banki ya je bi zai iya sayan rigar da zai saba malam bi zai iya ba gida yalwatacce da zai ba wai ka ga mutum malam yana da rufin asiri ka je ka je ka ga ya gina gida matsatsai a takure dan ɗakinsa a matsayi an saka gado ga kujera a matsayi a takure ɗakin yayansa a takure gurin saka mota sai an yi dabara in yayin fakin ɗin mota sai an matse a haka wai kuma shine mai attajirin unguwa ka fita daga unguwar mana ko ka sai gida ɗari ka rushe su gaba ɗaya kai ka gina gidajen ka gina gidanka yaushe Allah ya yassa dai maka zaka takura wa kanka ai ba daidai bane mutum ya matse kansa ba wani dalilin zan takura kaina ka sakata kawala ka more Allah ne ya baka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wasin kama asan la ilai ai wallahi mallan Allah dai ba mu kudi za a ga kashe kudi wallahi kun inda an muka samu kudi wallahi za mu kashe su iya kisa wallahi na ba mallan kai ba ka ce amin ba ko to na riga na wuce gaba wallahi nayi nisa sai kun dade kuna kira na sai dai na tuno aya ko hadisi in ce to ku zo mu tafi Allah ya rufa mana asiri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ya karbi mutanen nan suna kuka Allah ya jidu ma yunfiqun wa arsala aba Musa ashabuhu ila rasulillah Abu Musa ya tura mutanen su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa liyahmilahum Abu Musa al-Ash'ari yace ku je mutane na ku je gurin manzon Allah ya baku abun hawa mu tafi yakin Tabuka fa wafahu ghadban ana zuwa aka tarar da manzon Allah yayi fushi wayyo an yi masa wani abu ba daɗi faƙala wallahi la ahmilukum wala ajidu ma ahmilukum alai annabi amsar da yawa su ce wallahi ba zan dora ku ba da abin da zan dora ku akai ka annabi ya gama da jaraba a wannan yaƙi sun atahu iblun kaga bayan ya wannan rantsuwar yana cikin fushi yana gamawa sai Allah ubangiji ya turo masa ya aiko masa da raƙuma barkatai na sadaka fa arsala ilayhim ka duba wala duba annabi bayan sun juya sai ya aika ya ce a bi su da raƙuman nan a ce su zo a tafi yakin tabuka kowa ya ɗauka ya zo ya hau ɗazu fa yaran ya ce ba zai ba su ba yana cikin fushi ashe ba wai ƙin bayarwa ya yi akwai ba a'a babu ɗin yana cikin damuwa ne gashi ana so za a tafi babu wani ya ce a bashi a bashi a bashi babu ana kawowa ya ce ku kira su ku kira su ku kira su ku zo ku karɓa ya ce ma ana hamaltukum walakin Allah hamalakum Allahu akbar yace ba ni ne na baku ba ni na dora ku akan wannan dabbobi ba Allah ne ya baku ka duba fa yace Allah ne ya muku kamar yanzu mutum ne kai masa abin arziki yazo yana godiya yana godiya kace kaga kai Allah ne ya maka ba ni na maka ba je ka Allahu akbar tawadu'u da tauhidi wa inni wallahi la ahlifu ala yamin ni wallahi bazan taba yin rantsuwa ba fa ara ghairaha khairan minha kuma daga abin da ya kishiyar rantsuwan shi ya fi alheri illa kafartu an yamini face sai nayi kafara akan rantsuwata wa ataitu alladhi huwa khair kuma yanzu in aikata wanda yake shine mafi alkhairi hadisin Imam Bukhari da Muslim Allahu akbar kaga wannan rantsuwar da yi wallahi ba zan daura ku ba ba ni da abin da zan daura muku da Allah ya kawo wannan raƙuma ka san manzo Allah sai dai kafara ya basu inda yana so zai ce tun da na rantse ba zan bayar ba ba zan bayar ba don ku ba za ku sa ni ka fara ba amma ya ba da doka cewa duk wanda ya yi rantsuwa ya ga kishiyar rantsuwansa shine ya fi masa alheri to shikenan ya ajiye rantsuwarsa ya ɗauko aikin alherin nan ya aikata in ya so ya kafara akan rantsuwan da ya azuminsa guda uku misali ranka ya ɓaci ka ce wallahi ka daina zuwa gidan indo ƙanwarka wallahi na daina zuwa kuma na daina taimakonki maryam yayarsa saboda ta masa wani abu ba daidai ba to yanzu wannan rantsuwa da ya bita ya ƙi taimakon 'yar uwarsa ya ƙena zuwa gidan 'yar uwarsa da kuma ya kafarar rantsuwan in taimako ya zo ya bata wanne yafi yayi kafarar rantsuwan ya ba ta taimakon shi yafi manzo Allah ce duk wanda ya rantsuwa a cikin ku cewa ba zan aikata kaza ba to sai kuma ya ga abin da zai aikata din shi yafi alheri to ya zo ya aikata wannan abin yayi kafara rantsuwansa haka manzo Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahu akbar wa qama rajulun fa salla min al-layli wa baka wani mutum ya tashi wannan mutumin shine Ulbata ibn Zaid fa qama rajulun inna shine Ulbata ibn Zaid Ulbata ibn Zaid ya tashi sallar dare ya fashe da kuka sun makale ya ce Allahumma innaka amarta bil jihad ya Allah kai kai umarni da jihadi wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alai kuma gashi baka sanya a hannun annabinka abin da zai dora ni na dabba in je ne ba Allah kai kace ai jihadi kuma mun zo gurin annabi ya bamu abin hawa da zamu tafi tunda ba za mu iya zuwa da kafa ba gurin yayi nisa tafiyar watanni ne gashi kuma mun zo gurin annabi ka babu wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin to ni ga sadaka ta da Allah malan ka ji imani talaka ne miskini bai da komai fa dabbar da za a kai a je yakin bai da ita amma bari ka ga wai zai yi sadaka to da me zai sadaka ya ilahi alamin yace ina yin sadaka ga dukkan musulmi bi kulli madlamatin asabani duk fiha duk musulmin da ya zalunce ni duk wanda ya zalunce ni a duniya min malin au jasadin au irdin ko dukiyata ko gangan jikina ko mutuncina ya ubangiji na bashi sadaka na yafe masa yau na zo ina neman dabbar sadaka da zan je yaƙi babu to ni bari in ba da sadakan nema me sadakarsa ya ce ya yafe duk wanda ya cuce shi malam malam wata rana in kana so ka auna imaninka idan Allah ya maka wani abin alheri dama Allah yana maka abin alheri kullum kaga wani irin tukuici zaka iya bayarwa kai kuwa Allah ya ga kayi kokari sai ka rufe ido ka ce ya ubangiji duk wanda ya zalunce ni tun da nake rayuwa zuwa yau duk wanda ya cuce ni ko mutunci na ko dukiyata ko kaza ina Allah na yi masa sadaka na yafi mai saboda Allah ka shafa fatiya ka tafi kawai ba za ku yi kabbara ba saboda abun yana da wahala a ba za ku yi kabbara ba ai bai zai yi ba yana da wahala wani ya ce tab wani wani in yafe wani habba habba ai in dai ma na yafe wani na ma ganshi aljanna ai ya cuce ni ai ya ce wallahi ba zan yafe masa ba na rantse da Allah ba zan yafe wani Allah ya sauwaje a wannan ba wata aya da zaka bashi yafe mani imani ne sai ya kai wa mutum in zai iya yi tsaye to wannan da ya bada sadaka ثم أصبح فقال أين المتصل أين المتصدق بهذه الليلة annabi yace wane ne ya sadaka a cikin wannan dare ha malam shi kada yayi wannan abu a cikin ɗakin sa yana sallah yaya akai annabi ya san wannan bawan Allah yayi sadaka kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa wahayi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa falam yakun ahad ko mutum dai bai tashi ba ثم قال أين المتصدق فليقم وانيني صدقا نند الدرية تاشفا فقام إليه الرجل فأخبره wannan mutumin da ya ga annabi ya matsa sai ce kai da ya boye kansa sai wannan mutumin ya tashi sai ce ya rasulullahi ni ne sai manzo Allah ya ce shi abshir wallazi nafsu muhammadin bi yadihi albishirinka na rantsa maka da wanda ran muhammadu ke hannunsa laqad kutibat fi zakati almutaqabbala wannan sadakar taka an rubuta ta cikin zakka ma zakka da Allah ya riga ya karbe ta an rubuta an karba kaga bai je yakin ba amma Allah ya karbi sadakar da ya bayar kuma a sunan zakka wajal mu'azziruna min al-a'rab li yu'zana lahum falam ya'zirhum sai kuma masu bada hanzari da uzuri cikin mutanen ƙauye suka zo za su ba da hanzari a kan ƙin yaƙin ƙin zuwa yaƙin tabuka wato a sai annabi ya ƙi ya ba su izini wannan shi za mu tashi insha Allah a sati mai zuwa bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓen harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته